mauna wani nau'i na daga cikin shanu walghanamu ya ce ganam ya shimalul ma'iz wadda'adu zai haɗe awaki da tumaki shine alganamu wasu miyat bahimatul an'am an kiraita bahimatul an'am li'annaha la tatakallamu min al-ibham saboda ba ta magana ita dabbobin a saboda rashin sani ba ta magana wa huwa al-ikhfa' ko kuma al'ibham abinda ya ɓoyi wa huwa al'ikhfa'u shi na ɓoyuwa wa adamul ida da rashin bayyanuwa su sai aka ce mata bahima dan magana ta ba ta hituwa kuma ba ta bayyanuwa muna ganewa al'ibham ya ce mubham abinda ba a gane shi to maganar akwai ya ko sani ya ko rakumi ba mai gane shi to shi na sai aka ce bahimatul an'am يشترط لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام شروط تالية ko almas'alatul ula ko shurutu wujubiha mas'ala ta farko wajibcin sharuɗanta yushtaratu an sharuɗanta li wujubi zakati ga wajibcin zakka fi bahimatil an'ami cikin bahima ta na'am dabbobin nan na ni'ima a shurutu taliya sharuɗa masu zuwa na farko an tabulughal an'amun nisaba shari'iyya dabbobin nan su kai nisabin da shari'a ta shari'anta sai mala ya ce wa huwa fil ibli khamsun abinda za a hitar da zakati cikin raƙumma biyar raƙumi biyar su sun ka isa nisabin da za a hitan mai zakka wafil bakru salasuna wajen shanu kuma talatin nisabin shanu ɓangaren hidda zakka saniya talatin وفي الغنم أربعون cikin kuma tumakai da awaki su kuma arba'in لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبيد ودم ذلك ليس فيما دون خمس زوج صدقه babu cikin abin da bai kai raƙumi biyar ba sadaka raƙumin da ba su kai biyar ba ba za a bayar da sadaka su ma'ana ba a hidda musu zakka raƙumi hudu uku biyu balantana ɗaya ba su da zakka wali hadisi mu'az بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصدق أهل يمن yace manzo Allah ya aike ni a amshi zakkan mutanen Yaman fa amarani ya umurne ni an akhudha min al-bakri in kama daga shanu min kulli salasina tabi'a daga talatin na shanu iriki tabi'a wanda ka biye da uwatai zai fassara mana shi wa min kulli arba'ina musinna cikin kuma arba'in sai in karɓi musinna wali kaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da waɗan manzala ce fa'iza kanat sa'imatur rajuli ناقصة من أربعين شاة فليس فيها صدقة إذا كسنشي dabbobin da mutum ka kiwo ta tawaya daga tunkiya ko akuya ashirin to ba sadaka cikinta a arba'in ba sadaka ciki to kaga abubuwan da musamman malamai na ulumu tafsir abinda suka hangu akwai wasu hukumce-hukumce na shari'a da babu su cikin ƙur'ani ƙur'ani ya yi magana su kuma ba haddi ba lissabi ba rukuni duka babu a cikin ƙur'ani an yi magana hajji amma ba faɗi rukunanta ba ko a faɗi rukunai babu rukuni ba mi ka ɓata ta ya za a yi a gyara ta duka babu an yi maganar sallah babu adadin raka'o'i babu kuma lokaci ko akwai lokaci ƙayyadadden lokaci babu nawa na za a yi kuma babu su to haka ma zakka kaga babu maganar nisabi cikin ƙur'ani babu wanda za a ce ma ƙur'ani ya nuna ce awakai kaza za a hitar musu zakka ko kuma a'a raƙuma duka babu wannan sai ka dawo cikin sunna ashe wanda ya ƙi sunna kaga kawai ban kaura da shi zai yi bankaura shi rasa taro abin inana na biyu an ya hula alal al'ani aunin kamilin inda malikiha wa hiya nisabun a samu yin shekara ta dabbobin shekara ta zagayo ga dabbobin ga wanda ya mallaki dabbobin to shi na nisabi ma'ana nisabi ko wani abu sai ya shekara ko wani nisabi raƙumu biyar sai sun shekara haka ma saniya talatin sai sun shekara haka ma akuya ko tunkiya arba'in sai sun shekara suna nisabi da hadis لا زكاة في مال قالت باب زكاة كندوكيا حتى يحول عليها الحول sai shekara ta zagayo mata na uku daga cikin shurut an ta kuna sa'imatan ta zamo sa'imata ana hita daji a yau kiwo da ita kiwo ana zuwa daji ita as-sa'ima wadda gashi ne ce wahiyar lati tar alkal almubaha wadda ka cin ciyawa wadda tana kiwo da ciyawa wadda take halattacciya wa huwa alladhi nabata bi fi'lillahi subhanahu ita ta wadda ciyawar ɗin wadda ta fito da aikin Allah maɗaukakin sarki duna an yazra'ahu ahadun fil hauli aw aktharihi ba tare da ɗan adam ya shirka wannan abu ba cikin shekara ko hiye da haka cikin haul shekara ko hiye da haka muna fahimta shizam ita dabbar da za a hidda ma zakka sa'imata tana cin ciyawa wanda ubangiji ya hitar da ita kamar nan muna kiwon bisa shi gadagi ba dai mai shuka gadagi ko karangiya ko saɓi ko garaji duka wanda ga ba shimka su akwai dizgiri ko kurtubamban duwannan zuwa za a yi a ciro su a ko kuma a ainihin kai bisa sai su ci ko to wannan kaga shi na aka batu amma irin dabbobin da za a kyawawa da masara ana shimka masara a yi kiwon dabbobi a ko dan wari ko wani abu mai kama haka ba su ba wayannan malamai suka ce ba a hidda musu zakka muna fahimta dan shi na malaye gwari-gwari ya ce asa'ima wadda tar'alkal almuba tana kiwo da ciyawa halittacciya wa huwa alladhi nabata bi fi'lillahi subhanahu wadda ta kiruna ita wannan ciyawar da aikin Allah maɗaukakin sarki duna an yazra'ahu ahadun ba wani ya shuka abin ba fil hauli aw aktharihi cikin shekaran nan wannan haki shi taka ci ko ya ma da shekara da kaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sabida wada manzo Allah ya ce wa fi sadaqatil ghanami fi sa'imatiha cikin zakkar ƙananan dabbobi wadda aka kiwanta idza kanat arba'ina in ta kasance arba'in ila mi'atin wa ishirina shatun har zuwa ɗari da ashirin za a bayar da dabba ɗaya daga arba'in suna cika arba'in dabba ɗai da biyu ɗai hamsin ɗai sittin ɗai saba'in da ɗai ɗai tamanin ɗai a kai ɗari duka fa ɗai ɗari da goma ɗa guda ɗari da goma sha tara ɗa guda ɗari da ashirin ɗa guda sai sun kai ɗari da ashirin da ɗai sai hukunci shi canza to amma kaga duka abin sai shi buwaya riba fa ɗari da ashirin ɗari da ashirin aka ce ba da ɗaya ɗaya ɗaya to kaga tun suna arba'in za ka ba da ɗai ɗai ɗai kahin ka wuce ɗai ɗai ɗai ai abin ya ya falin ya tahiwa arba'in na gare ka za ka ba da ɗai ɗai ɗin za ka ba da wa yayin da sun ga kai ɗari sittin sun ga ƙaruwa an ga ce ɗai yayin da sun ka kai 120 tamanin sun ka karu sun hau nawa an samu biyu ba bisan naka ka samu ƙarin biyu to da guda ta shigo sai Allah ce to an ƙara maka guda kuma da Allah wai kai Allah adalci kaɗin ba da da kake sha sha sha ba ko ba a ce ka ba da dabba ba tsakani da Allah cikin shekara kai baka iya ma hidduwa baka ce kai ga sadaka ko ba a ce zakata wa qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka da faɗan manzala ce wa fi ibni kulli sa'imatin fi arba'ina ko bintu labunin haka manzala sallallahu alaihi wasallama ce cikin raƙumi dukkan wanda aka kiwo cikin arba'in a ba da ɗiyan mai shayarwa bintu laguni ko ɗiyan mai shayarwa ma'ana wadda tana da ƙani ita ta bintu laguni cikin arba'in sai ka ɗauki guda ka bayar fa'in kana tar'a a ƙallal hauli idan ya kasance tana kiwo da ƙaramci ga shekara wa ya alifu ha aka shi mai ita shi ka ciyar da ita falaisat sa'imatan ita ba sa'imata ba wala zakata fiha babu zakka cikinta kuna ganewa kai na katar da bisashenka gida kai ka so musu cawa da dussa da komi nan cikin gidanka suke to don sun kai arba'in ba su da zakka haɗari ma ba su da zakka hamma nawa na ba zakka cikinsu yalla mun gane amma wagga magana ita ta arrajiha akwai waɗanda suna kallon cewa ko da wani yanayi na inda sun kai arba'in sai ka ba da zakka to amma malam me yasa ya kawo wannan hukunci saboda manzon Allah ce sa'ima wanda aka zuwa da ita a kyayu da ita ta zo ta yi kiwo daji kaga ba kai kan wahala ba ba ka wahala ba wajen ciyar da ita tun da yanzu in ka tara bisa ɗari kana kiyon su an ga shekara da za ka lisa hukudinsu da wani za ka sai da su nan za su kama muna fahimta in ka so dussa ka rubuta ka cire an kawo maka ta ruwa ka rubuta komi an kai ka rubuta sai karshe ka gano suka sai ka ga kamar ma ba riba amma wa'yancan da aka kiwo kaga riba ta tsantsa aha kowa magana ne ba na hudu cikin sharuɗanta ashe ka ka turka ragonka arba'in in wani ce sai ka ba shi zakka ce mai dalili ko kana da tumakinka sun kai hamsin a ana maka ne kunan na gida suke su wani ne ba mu taɓa ganin yayin da zakka ba kuma tumakin can nashi suna da yawa to ba su da zakka a mahi rinjayen magana na hudu Allah ta kuna amilatan ka ta kasance mai aiki ta al'amila wadda aiki ta kai wahiyar lati ya stakhdimu ha sahibu ha fi harsil ardi au naqalil mata au hamlil asqal ita ta wadda ana mai ita shina hidima da ita wajen noma na ƙasa kana da raƙumi biyar na noma da ai wani manomi shina da raƙumma akwai wani wanda in ya gagirta to ya wuce raƙumi biyu ko uku gonaki ne sai ya sai biyar kowanne to kaga babu zakka cikin su mun fahimta e raƙumi biyar da shi kyara kumman noma na dan nan adadi kaɗan aka hidda ma zakka tunda dai akwai wuya mu yi tunshi shanun sharar har talatin akwai wuya amma raƙumi biyar ana iya yin su na noma au na kalil mata ko maɗoka kaya na ko wanda za su zan gudda wancan abun zuwa wancan abun wanda shi ma da rakuman akwai mutanen da addasu wanda na neman abinci na wani ya fi ma rakumi biyar wanda zai ci waccan kasuwa shi ɗoko kaya shi kai can shi ɗoko kaya shi kai can haka a shi na ya ce au hamlil asqal ko ɗokan nauye-nauye li'annaha tadkhulu fi hajatil insani asliyatan sai malai ce me yasa ba ta da zakka ai ta shiga bukatar dan adam ta asuli ka siyabi kamar tuhahi dai kwamfile na da zakka a da za ka tara shaddudi gizna gizna kwamfile ɗari akwai zakka babu zakka a to kaga kwamfili na gizna ta kirki balle ma a ce babban riga to mai su ya yi mai rakumi biyar ko ku kudin da za a kera su a saye shadda a biya kudin ɗinki da aiki to in ɗaɗari na sun yi wallahi rakumi biyar to amma kaga babu zakka wai saboda sun shiga cikin hajatul insan bukata ta mutum bala ce amma iza uiddat lil kira'i amma ya an tanada tana dan haya a bayar da ita haya fa inna zakata takunu fi ma yahsul min ujratiha to yanzu zakka tana tabbatuwa ta kasance cikin wannan kudin hayar da aka amsa kudin hayar to su za a yi ma zakka yanzu misali mutum shina da mota goma suna jigina suna da zakka eh su mota goma din nan suna da zakka wayanda aka jigila kaga ba su da zakka sai dai kudin jigila ya an ka tattara to su adda zakka amma ba za a cewa mota goma dama abin da an ga so su miliyan uku wacce miliyan biyar wacce miliyan sai a ce sun kai nisabi sai a hinda zakkan mota ko zakkan kudin motocin kaga babu iza hala alaiha alhaulu su ma kudin wannan ujura din sai wata kai nisabi kuma sai shekara ta zagayo yalla mun gane ko kudin haya din yanzu waɗannan kuɗi da aka jigila da su to sai aka samu mikidar na zakka an ka samu nisabi to sai a jira kuma in ya in shekara ta da akwai nisabin sai a hidda zakka amma wayancan motoci ba a hidda musu zakka almas'alatu saniya fi qadr alwajib a mas'ala ta biyu cikin abin da ya wajiba kwatankwacin abin da ya wajiba na farko qadrul wajibi fil ibli abinda ya wajiba a gwalgwadon abinda ya zan wajibi cikin al'ib raƙumi wa miqdaru zakatil wajibi fil khamsi min al'ibli shatun jazi'a gwalgwadon abinda ya wajibta cikin biyar na raƙumi na zakka sai a ba da jazi'a ko min ta'ani a saniyatu min al-ma'di kina abin da za a ba da jazi'a ko kuma a ba da daga ba'an ko a abun nan tumaki ko a ba da saniya min al-ma'di daga awaki muna ganewa ya ce an ce aljazi'a shine asagiratu sinni ita ta mai karamcin shekaru yabbur kuma wa huwa min alganami in ita daga cikin alganam dabbobi ma tammalahu sanatun wadda ta yi shekara ɗai wadda halafi saniya ta shiga ta biyu ita jazi'a yan burguma dai za mu cewa ko wata yan burguma wadda ta yi shekara ɗai cif amma tana tunkara ta biyu to an ce asaniya ita kuma ma tammalaha sanatani wadda halafi salisa wadda ta cika shekara biyu ta shiga ta uku ita ta wadda ta yi hira mai haƙori shine asaniyatu wadda ta yi haƙori mun fahimta a raƙumi abun ga in mutum na da raƙumi biyar wani da raƙumin nan ba na noma na ba sannan ba na jigila na ba dan raƙumma su ma suna jigila ba na jigila na ba ba na noma na ba ba na aiki na ba kiwon suna aka yi cikin daji ba turkaki na ba kuma ba barumje na so abi ne ba shina turka kafin wani lokaci wannan kaga in za a hidda musu zakka sai a hidda musu yan burgumar tunkiya mai shekara ɗaya ta shiga ta biyu ko a hidda musu wata akuya wadda ta yi shekara biyu ta shiga ta uku wafil ashiri shatani cikin goma a hidda dabba biyu wafil hamsi asharata salasu shiyahin cikin raƙumi goma sha uku haka za a hidda ɗa uku wafil ashiri na arba'u shiyahin cikin ashirin sai a ba da tunkiya ko akuya hudu muna fahimta kaga ashe su raƙumma ba da raƙumi aka fara raƙa akan fara da ni da ƙananan dabbobi marmakin raƙumi kaga dabba ya ƙarama za ka badawa ya ce cikin raƙumman nan biyar to ka hidda ɗaya akwai matsala ba ka zuwa ko'ina to kuma sun isa zakka ta hanga ce ba su za ka hiddawa ba hidda akuya ɗaya in sun ka ƙara cika biyar to ƙara wata da sun ƙara biyar ka ƙara wata da sun ƙara biyar sai ka ƙara wata hudu ashirin ko to daga nan wa tun da ka fara kai ma ka fara me aka ce taka ƙasa to sai a canza maka yanzu da in kaga can gaba in za ka hidda rakumi ba wata matsala ta ba daga ashirin da hudu duka wayannan kaka hiddawa wa fi hamsin wa ishirina daga ashirin da biyar ka kai ashirin da biyar yanzu ko to a tun da ka kai ashirin da biyar hidda guda tana da matsala tunda yayin da sun ka kai ashirin da biyar ɗa nawa za a iya samu cikin shekara a a ɗauka ma goma na ma goma ko a ɗauka goma sha biyan na a taƙaice dai duk shekara kana iya samun ɗa bakwai ɗa bakwai don an da guda an matsala kuma aga ba matsala ta ba to haka daga ashirin da biyar guda za ka hitar su kai talatin guda za ka hitar ko talatin da hudu guda sai sun kai talatin da biyar ila hamsin wa salasina ko sai sun kai talatin da biyar duka bintu mahabin min iblin sai ka hitar da ɗiyan mai naƙuda ma'ana ɗiyan mai ciki na raƙumi na raƙumi wahiya matan malaha sanatun ita ta wadda ta cika shekara wa dakhalat fi saniyati ta shiga cikin ta biyu wa summiyat bi zalika an ce mata bintu makhadin li'anna al-galiba sabida mahi galibi anna ummaha cewa uwarta kada hamalat ta yi ciki to don sabida mahi galibi duk in taguwa ta shekara tana tunkarar ta to ba mamaki uwarta tana da ciki to sai an ce ɗiyan mai naƙuda ko fahiya ma khidin ko ai hamilun ita ta ɗiyan mai ciki kenan fa in lam yajidha in bai same ta ba ya ware cikin taguwun ne sai ya rasa bintu mahadin ko to aji za'ahu ibnu labunin zakarin mu fahimci abin ya ishe shi ɗan mai shayarwa namiji nan kuma ba mace ba a'a ba za a ba da ɗiya mai shayarwa ba ko za a ba da ɗan mai shayarwa in an rasa diyar mai ciki ko a yayin da raƙumma sun ga kai nawa ashirin da biyar har su kai talatin da biyar wannan ita ta ka'ida abinda za a hara bintu makhadin awwalan ko in ba a samu ba sai a dibi ko ibnu labunin dan mai shayarwa namiji fahuwa matan malahu sanatani wanda ya yi shekara biyu wa da salisa ya shiga shekara ta uku wa summiya bi zalika shi ma an ce mai ibnu labunin li'anna ummahu wada'at al-haml sani fil galibi sabida uwatai ta aihi ɗa na biyu mahi galibi fahiyar za ta labanin kaga ita ma abuciya nono ta abin nan akwai yawa gare ku bai iduwa ina ganin aida aha to ai duk shanun na dai duk shanun na ina ganin ku tunda duk magana su aka yi wafi sitti to kuma abu na wanda ya kamata a ce mun dandance shi saboda ya yi wani tambaye ka zakka kaka za a yi kaza gare ni kaza me ya kamata in bayar to kaga in sai ka tuho ka ɗauki littafi an yi ne an yi ne a akwai matsala ya kamata a ce kawai a tsaye ka gane da kaza zuwa kaza to ya kuma in mun ka zabura to gaba ma zaburan na zabu kenan mu tsaya mu dandance abun a hankali ko sai mu tashi wa fi sittin wa talatina ko abin da zai canza ga na farko tunda dai na farko shi na daga nawa abin nan ko daga a'a ɓangaren hidda raƙumi daga ashirin da biyar zuwa nawa zuwa talatin da biyar abu biyu na bintu makhabin in an rasa ibnu labunin to wannan sai mu riƙe shi abin da makaɗa daidai Allah shi ba mu lada kuskure Allah shi gafarta mana